بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barka da halara majalisunmu na karatu a cikin fikohun musulunci yadda muke karatu a cikin littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya na babban malami abul hasan al-manufi al-shadili rahimahullahu ta'ala yau ranar alhamis goma sha uku ga watan aljumadal ula watannin musulunci shekara ɗaya, wanda ya zo daidai da tara ga watan ɗaya shekarun miladiya ishirin daidai muna karatu a fasalin kiran sallah a wannan fasali malam ya karantar da mu ma'anar kiran sallah da kuma yadda ake kiran sallah kuma ya mana tambihi fadakarwa dangane da kurakuran kiran sallah to muna cikin bayani akan tambihi ne lokaci ya kure mana wancan sati muna mun tsaya daidai gabar da malam ya ce bi haithu la ya takhallaluhu sukutun kafirun wala kalamu yayin da malam yake magana akan yanda za a tafi da kiran sallah tun daga faɗin sa wa yakunu al-adhanu mutarassilan kiran sallah yana kasancewa wato daki daki cikin maɗe min ghairi maddin mufrid ba tare da madda ta wuce iyaka ba wala tamtitin ba kuma tare da gazawa ba wato gaggautawa wanda zai hana ambaton abin da ya dace mawkufan yana tsayawa akan sukuni na ƙarshen kalma ba mai ambaton harafin ƙarshe ba wato kada ce Allahu akbaru Allahu akbaru ashhadu an la ilaha illallah sai dai ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah sai a sai shine abin da yake nufi da mawqufan ghairu mu'rib mutawaliyan kuma yayi shi a jere ya jera kiran sallar بحيث لا يتخلله سكوت ta yadda shiru ba zai ratsa tsakanin jimlolin kiran sallah ba sukutun kafiru shiru mai yawa amma takaitaccen shiru wanda ya bai wuce numfashi ba kafin ya ya shiga jumla ta gaba ko kuma bai wuce wata yana matsala da ya samu ba a muryarsa ya gyara murya ya ci gaba shirin da ba zai haifar da tazara tsakanin jimlolin biyu ba to wannan babu laifi idan ya faru shi malam ya ce shirin mai yawa shi aka ki wala kalamun ko kuma magana sai malam ya ce sawa'un kana salaman auraddan au ghairahuma duk ɗaya ne wannan maganar an hana magana duk ɗaya ne kana salaman sallama ce aw raddan ko mai da sallama aw ghayrahuma ko waninsu wato mai kiran sallah baya sallama mai wucewa yana kiran sallah kuma sai ce assalamu alaikum an hana magana ko da yin sallama ne wala raddan an hana magana ko da mai da sallama ne yana kiran sallah sai wani ya ce masa ladan assalamu alaikum to baya cewa wa alaikumus salam kuma sai ya ci gaba da kiran sallah an hana aw ghayrahuma ko wanin su an ba da misalin sallama ko amsa sallama saboda sun fi kama da kalmomin zikiri wanda wala Allah za a yi tsammanin rangwame tunda sallama kalma ce tana kama da zikiri ba zikiri ba ce magana ce to ballantana wani abin da ba sallama ba ko sannunku ko barkanku ko yawwa to duk wata magana ko da tana da alaka da addini ko da tana alaka ne da al'ada duka an hana mai kiran sallayi ya mai da hankali akan kiran sallarsa daga farko har ƙarshe. ويستحب لمن سمعه أن يحكيه أنسو قوان دا يجيشي يجمع كلا صلى أن يحكيه يقوي قيشي إلى آخر الشهادتين زوى كرشان شهادة ننقدا بيو من غير ترجيع باتارد ترجيع با ولو كان في صلاة نافلة ko da kuwa walau kana fi salati nafilatin ko da kuwa yana cikin sallar nafila ne wannan a nassin hadisi ne da annabi alaihi salatu wassalam yace idza sami'tumun nida'a fa qulu misla ma yaqulu almu'azzin idan kun ji kiran sallah ko faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa in banda ya zo cikin sahihu muslim wajen hayya ala sala hayya ala falah sai ka canza shi da la haula wala quwwata illa billah to wannan sunnar malam yake magana a kanta amma da uslubi irin na malaman fiqhu yace wa yustahabbu an so tunda hadisi ya zo akai kuma hadisi ingantacce bukhari da muslim ya zo akai liman sami'ahu ga wanda ya ji mai kiran sallah ya kwala kiran sallah an yahkiyahu ya kwaikwaye shi hikaya shine kwaikwayo kwaikwayon kwaikwayon abu kwaikwayon magana ko kwaikwayon aiki ana ce masa hikaya ila akhiri shahadataini malam yace zuwa ƙarshen shahadan nan guda biyu shahada guda biyu da malam yake nufi shine ashhadu an la ilaha illallah da kuma ashhadu anna muhammadar rasulullah kenan bakin bodar hayya ala salah ba can la ilaha illallah ta karshe ba wannan ai wannan hailala ce ba a ce mata shahadataini saboda iya la ilaha illallah ne shahadatan su ne waɗannan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah shine shahadatan to da malai yace zuwa ƙarshen shahadan nan guda biyu min ghairi tarji'in ba tare da tarji'i ba an san tarji'i a karatunmu na wancan satin ko na satin ba cewa tarji'i shine wato maimaita faɗin ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah bi arfa'i saut da sauti wato wanda ya fi na farko abinan tashi kamar yadda muka misali don haka idan mai kiran sallah ya ce ashadu Allah ilaha illallah shi mai jin nasa yana ji to zai yi hikayar wannan na farkon na sauti ƙasa-ƙasa zai yi hikayarsa ina ƙoƙarin gaya muku abin da mala yake nufi ba yawa ashadu Allah ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah shi ma mai hikaya mai kokoyo yana faɗa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah mai kokoyo yana yana faɗa to idan ya maimaita ashhadu an la ilaha illallah wannan shi ake cewa tarji'i yawa shi maimaitawa shine tarji'i to da malam yace min ghairi tarji'i wato kenan shi mai hikaya ba zai sake maimaitawa ba kuma tarji'i in yi wancan na farko shikenan yanzu idan mai kiran sallah ya dawo maimaitawa to shi mai hikaya ba sai ya maimaita ba nan ku fahimta ba wai ana hana shi bane ba ana hana shi bane amma dai don bai maimaita wannan ɗin ba ya riga da ya sauke hakkin da yake kansa da ya yi na farko idan kuma bai ji na farkon ba kasancewar yana nesa bai ji ah, na farkon ba sai tarji'in ya ji to sai ya yi hikaya tarji'in sai ya kwaikwayi tarji'in don wato kamar kenan wancan na farkon idan yana jinsa shine asali shi tarji'i maimaiti ne da haka ya riga ya yi na asali idan bai ji na asalin ba sai maimaitin ya ji to shi kenan sai ya sai ya kwaikwayi maimaitin almuhim a duka wannan a, in son samu ne mutum a, duka ya yi su in ya ji na na farkon na asali na ƙaramin sauti ya yi idan ya ji tarji'in ma ya yi duka ƙarin lada ne domin annabi su sama cewa idza- cewa ya yi ne إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن in kun ji kiran sallah ku faɗi irin abin da mai kiran sallah ke faɗa da haka ya shiga umumi da na farkon da tarji'in ya shiga cikin umumin abin da mai kiran sallah yake faɗa ce aka ku faɗi abin da mai kiran sallah yake faɗa da haka kowanne ma mutum mutum zai faɗa malam yace in kana fi salati nafilatin walau kana fi salati nafilatin ko da kuwa yana cikin sallar nafila ne ko da kuwa yana cikin sallar nafila ne a wannan gabar da malam ya ambata a, tana da muhimmanci mu fahimce ta musamman alaƙarta da faɗinsa ila akhiri shahadatai ne da malam ya ce zuwa ƙarshen shahadan nan guda biyu sai ce ko da yana cikin nafila ne zai iya haka zuwa ina zuwa ƙarshen shahada guda biyu kar mu fahimci malam yana nufin kwaikwayon kiran sallah zuwa ashhadu anna muhammad rasulullahi ne kadai a'a ga abin da yake so ya faɗa cewa zuwa ashhadu anna muhammad rasulullah ko da mutum a cikin sallan nafila yake zai iya yi amma hayya ala salah hayya alal falah mutum ba zai faɗa ba a cikin sallah kun ji dalilin da ya sa malam ya tsayar da zancen zuwa shahadata ne saboda zai zai shigo da mai sallan nafila ciki da tun daga Allahu akbar na kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ai sune jimlolin da ake faɗa zuwa ƙarshen shahadatan da malam yake faɗa to waɗannan kalmomin wanne ne babu a cikin sallah akwai Allahu akbar a cikin sallah akwai ashhadu an la ilaha illallah a cikin sallah a tahiyya akwai ashhadu anna muhammadar rasulullah a cikin sallah a tahiyya na haka idan mai sallan nafila ya faɗa a kowane mahalli yake a cikin sallah wannan abun yana daga cikin zikirin sallah ba magana bane a sallah amma a ina ake faɗin hayya ala falah a sallah a cikin sallah hayya ala falah fa to idan ya faɗa a cikin sallah yayi magana da haka Allahu akbar da ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah zikri ne min azkaris salah daga zikiran sallah amma hayya ala salah hayya ala falah wata magana ce da ba a bukatar ta a cikin sallah shi zama yace zuwa ƙarshen shahadata ne ko da a sallan nafila ne mutum zai iya hikaya saboda su ma akwai su a cikin sallah amma wasu malaman malikiya suka ce da a ce hayya ala salah da hayya ala falah din zai kwaikwayi ladanin da canza su zuwa la haula wala quwwata illa billah kamar da ya zo cikin hadisin muslim ashhadu an la hayya ala salah shi kuma sai yace la haula wala quwwata illa billah hayya ala al falah yace la haula wala quwwata illa billah to a daidai wannan gabar wasu daga cikin malaman malikiya suka ce zai iya faɗa ko da sallar nafila ne domin la haula wala quwwata illa billah zikiri ne hayya ala salah ba zikiri bane hayya ala falah ba zikiri bane amma la haula wala quwwata illa billah zikiri ne wanda mutum duk da baya cikin zikirai ayyanannu a cikin sallah to amma mutum zai iya cikin addu'ar shi da zai yi ko a sujada ko a zaman tahiya yayi wa Allah kirari da la haula wala quwwata illa billah ko ya karanto wata addu'a cikin addu'o'in manzon Allah sallama mai la haula wala quwwata illa billah wannan kuma ba zai bata mace sallah ba domin zikiri ne jama'a an fahimta so mutane su rika fahimta ba duk larabci ne zikiri ba shi larabcin nan yare ne idan duk larabci zikiri ne to da larabawa sai su ta magana a cikin sallah inda ba san wani yare ba sai larabci da haka ashe akwai larabci zikiri akwai larabci magana to za ku ga yadda yanzu aka mayar da kawai jimloli suka zama zikiri musamman a wurin makaɗan nan makaɗan nan sun mai da komai zikiri komai zikiri ba tun ana zikirin Allah a kuma zikirin manzo a kuma zikirin shehunai sai kawai a sa abin a cikin alarabci shi kenan sai a mayar da shi zikiri har ya kai ga idan sun yi halka su za su yi zikiri ko a masallaci ko a fili da suka samu suke suke kewaye suke zikiri sai ka ji zikiri kala kala kala kala hadda na shehunai alhalin akwai abin da shari'a ta ɗauka zikiri akwai abin da kuma magana ce duk abin da ya ƙunshi girmama Allah ko tsarkake Allah ko kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala ko kirari da ko yabo wa Allah maɗaukakin sarki wannan duk yana babin zikiri shi yasa Allahu akbar subhanallah la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah astaghfirullah da sauransu duk suke babin zikiri saboda tsarkakewa ne girmamawa ne yabo ne da neman tuba wa Allah maɗaukakin sarki sunansa zikiri amma maganganu wanda ba yabon Allah ba ne ko kuma sunan Allah ne amma ba a ce komai ba kamar Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah haka ko huwa Allah ya Allah huwa Allah ya Allah huwa Allah waɗannan duka ai ba a ce komai ba in an ce Allah Allah Allah Allah ba a ce komai ba Allah me abin da aka koya daga annabi salma shine ko dai subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ko astaghfirullah ina tuba zuwa ga Allah ko Allahu akbar Allah shine mafi girma ko la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah ko la haula wala quwwata illa billah babu tsumi babu dabara ko babu dabara ba ƙarfi sai ga Allah sai ya zama jimloli ne da suke nuna yabo ko girmamawa ko tsarkakewa ga Allah maɗaukakin sarki ko neman tuba amma kawai a ce Allah Allah Allah yadda za ga wasu suna yi ko ranar juma'a da yamma a masallaci a kewaye kyalle sai a dinga cewa Allah Allah ko Allah Allah ko Allah har sai su tashi ba su ce komai ba ba su ce komai na lada ba ba abu ɗaya da suka yi na lada saboda Allah suna ta faɗan sunan ne ba su faɗi wani abu da za a ba su lada ba sunan suke ta faɗa sunan kawai to ba a yi ba zikiri ba ne da haka ashe hatta a kiran sallah da aka ce hayya ala sala hayya ala falah malamai sun gano wannan magana ce ba zikiri ba ce magana ce maslahar mu ce kiran mu ake yi ku taho ku taho zuwa ga sallah ku taho ku taho zuwa ga rabo shine ma'anar abu inda ya halatta ya kiran sallah da Hausa to da abin da za a ce kenan eh ku taho zuwa ga sallah ku taho zuwa ga rabo kai wannan ladan ne yake muku magana da haka wannan magana ce to sai malam ya ce me kwaikwayon kiran sallah ko yana sallan nafila zai iya kwaikwayon amma fa zuwa ashhadu anna muhammadar rasulullah shine zikiri amma hayya ala salah da hayya ala falah ba zai faɗa ba saboda ba zikiri ba ne magana ce magana kuma tana ɓata sallah sai dai idan ya canza zuwa la haula wala quwwata illa billah kamar yadda yake a hadisi to la hawla wala quwwata illa billah yana daga zikiri dan haka da yawa malaman malikiya ma sun tafi akan cewa zai iya zai iya faɗan wannan to wannan shine abin da yasa malam yace ila akhiri shahadataini ba wai yana nufin cewa maimaita kiran sallah zuwa ƙarshen shahadataini an gama bane a'a saboda zai ambaci mai sallah ne kuma malam ya ambaci mai sallan nafila ba mai sallar farilla ba saboda sallan nafila ta fi sallar farilla wato saukin karɓan bakin abubuwa kun ga yadda annabi sallama ya bambanta sallar farilla da sallar nafila yayin da in sallar farilla ce yake kan tafiya sai ya tsaya ya fuskanci alkibla sannan ya shiga sallar farilla amma idan sallar nafila ce yana yin ta yana kan abin hawansa kuma duk da ta juya da shi zai ci gaba da da sallar nafilarsa kun ga ya bambanta sallar nafila da sallar farilla wajen tolerating wajen iya wato juran waɗansu bakin abubuwa kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam baya sallar farilla a zaune a tsaye yake sallar farilla sai idan da larura amma haka kawai ko gajiya ba ta sa ya sallar farilla a zaune amma yana sallar nafila a zaune ba tare da gajiyar ba ma domin ya nuna mana bambancin sallar farilla da sallar nafila wajen wato girman daraja da kuma tsukewar hakkoki to wannan yasa malaman fikihu sukan bambanta sallar farilla da sallar nafila a waɗansu mas'alolin sallar nafila takan iya juran waɗansu abubuwan da sallar farilla ba za ta ba za ta jura ba don haka mai sallar nafila ya iya idan ya ji kiran sallah ya kwaikwaya amma mai sallar farilla zai mai da hankali akan sallarsa ta farilla saboda abin da muka ambata don haka idan mun fahimci malam kenan wanda ba a cikin sallah yake ba to zai bi mai kiran sallah har zuwa ƙarshen kiran sallah kamar yadda hadisi ya ya karantar har ƙarshen kiran sallah malam ya ce wa yushtaratu fil mu'azzini shurutu sihhatin wa shurutu kamalin an sharɗanta dangane da mai kiran sallah sharuɗan inganci da sharuɗan kamala an sharɗanta sharuɗan inganci da sharuɗan kamala sharuɗan inganci ana nufin sharuɗan da sai da su aiki ya inganta idan aka rasa ɗaya daga cikinsu aiki ba zai inganta ba sharuɗan kamala kuma ana nufin sharuɗa ne ladubba ana bukatar su don cikar aikin amma rashin su ko rashin wani daga cikinsu ba zai hana aikin yiwuwa ba domin kun sani ayyuka na ibada suna da irin wannan sifofin sifa ta isarwa da sifa ta kamala akwai wasu ayyuka waɗanda za ka samu suna da siffofi kala biyu akwai siffofi na isarwa in an yi shi a haka to ya yi abin da ake bukata na sauke nauyi ya sauka amma sai dai ya zama an cika mudu an samu cikakken lada da abin yake bukata to shi kuma sai an ƙara da kaza da kaza da kaza da kaza misalin wanka mun yi a baya misalin wanka wankan tsarki ko wankan janaba ko wankan haila ko wankan jinin biki da sauransu wanka na ibada idan mutum ya zo ya kwara wa jikinsa ruwa da niyyar wankan janaba ko ya shiga shawa yana da shawa ta wanka kawai ya fada ciki ya kunna duk ya wanke jikinsa ya yi wanka ya yi wankan janaba ko ta yi wankan haila amma inda zai bi matakan wankan ya fara da wanke al'aura kawai da najasa kenan ya fara da gaban alwala ya sannan ya biyo baya da gaban alwala ya ɗauko ta sama ya wanke tsagin jikinsa ya ɗauko ta sama ya wanke tsagin jikinsa na hagu sannan ya jinkirta wanke kafa sai daga ƙarshe ya wanke dama daga ƙarshe wanke hagu waɗannan matakan idan mutum ya bi su ya bi matakai ne masu inganta wankansa su kyautata shi su cika mudunsa wancan wanda ya yi wanka na farko shi ma ya yi wankan janaba ba abinsa bashin wanka amma na wannan ya fi na wancan cikan lada amma kowa a cikinsu ya yi an gane ko wa kullum wa adallahu al-husna wa faddala Allah al-mujahidina ala al-qa'idina ajran azima duk aikin su yayi amma sai dai akwai bambancin kuma falala da lada to kamar haka ne in an ce sharuɗan inganci in an rasa aikin ba zai inganta ba amma an ce sharuɗan kamala to in an rasa kawai aikin ne bai cika falalarsa ba amma ya yi to ladani yana da sharuɗan inganci yana da kuma sharuɗa na kamala mala ya ce fashurutu sihhati an yakuna musliman zakaran balighan aqilan sharuɗa na inganci ya kasance musulmi kafiri baya kiran sallah idan ya yi ma kiran sallarsa bai inganta ba sai ya musulunta wannan wala'alla munan ba za mu iya fahimtar yiwuwar haka ba sai dai a ilmance a karatu amma a waƙi zai iya yiwuwa in ka ji waɗansu wuraren da suke da suke da rayuwa ta cuɗanya da compromise ya kai mamakin in ka je ka ga musuluncin wani wajen a nan a najeriya ma za ga gida ɗaya musulmai ne da kafirai kuma ƙanne da yayu iyaye da kakanu da bafanu sosai ma na taba zuwa wa'azin ƙasa wani gari ba zan faɗi garin ba wani gida kusa da gurin da aka yi wa'azi wani gida ha sai na ga abinan sai na ga abinan ya shiga ya fita eh aljihun baya na ga ya shiga ya fita mace ma aljihun baya inda kuma musulmi duka duk ana muna gane su sai na ga dan agaji ma dan gidan Allah da mu sai na ga dan agaji ma dan gidan ya tsuke kawai ya fito na kira shi a wurin su dinna jima labaran gidan ke yi ai shi dan gidan nan ne ce a haka suke yi kaza ɗinsu kirista ne kaza ɗinsu musulmi ne su musulmai ne kaza ɗinsu haka to irin wannan zamantakewar ina gaya muku za a iya samun kiran sallah na- na kafiri sosai ma zai ɗana a taron to in an yi bai yi ba kiran sallah bai yi ba Hmm. ya kasance musulmi zakaran kuma namiji mace ba ta kiran sallah eh to ai mace ai muryar ta fa muryar ta yawwa da me ake kiran sallah ba da murya ake kiran sallah ba na ce fala takhda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufan sai ku rangwadan murya sai zama muryar mace ana tattali ana jan kunnanta akan muryarta wannan yasa malaman fiqh suka sanya muryar mace daga daga daga daga al'aura wato ba a son a dinga jin muryar mace sai dai al'aura ce wato mai sauki ba kamar al'aura ta- al'aura ta jiki ba saboda ai ak- an yi izinin magana da su Allah ta'ala ce wa za su altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku tambaye su wani abu ku tambaye su ta bayan hijabi kaga ta ya za a tambaya ba da magana ba ya za a ji amsar tambayar da magana ne to amma duk da haka tun da aka magana akan muryarsu ya nuna cewa muryarsu a bar ɓoyewa ce sai idan akwai bukata in bukatar kuma ta taso su kuma in za su yi magana su ji tsoron Allah su yi magana amin na gode su yi magana ta da za a da- da za su yi ta da murya asalin tasu ba ta ba ta yanga ko ta maɗe ta rangwaɗi ba an fahimta yawa don ko matarka ne a murya ta wani lokacin akwai ta lokaci lokaci ne ko Eh, don haka mace ba ta kiran sallah jama'a in ta kira sallah bai yi ba baliran ya zama baligi haka yake a malikiya galibi za ku samu malikiya sun dan matsananta sosai akan abin da ya shafi al'amarin yara wanda a da yawa daga cikin malamai musamman a irin abubuwan da suka zo a sunna shine yaran nan a hawa biyu ne akwai yaro ƙarami wanda ba shi da tamyizi akwai yaro kuma wanda yake da tamyizi yana iya bambance ruwan zafi da ruwan sanyi har ma yana iya alwala yana iya sallah wani yaron kama har ma in ya rasa raka'o'i ya san nawa nawa zai ciko in ka saurare shi za ga zai yi sallarsa tsaf wannan kun ga tamyizi ne tamyizi ne Mut- ya kai makura wajen tamyizi to irin wannan yaron hukunce-hukuncensa sukan bambanta da wancan yaron da mashirmaci ne har yanzu yaro mai tamyizi kamar daga shekara bakwai zuwa goma akan samu tamyizi galibi daga shekara bakwai zuwa goma shi ya sa ma annabi sallama ya sanya wato ah, umarni umarnin sallah wa yara daga shekara bakwai saboda lokacin ne galibin tamyizi yake farawa duk da akan samu waɗansu su samu wayo kafin hakan ɗin wasu kuma su kai bakwai ɗin ma da sauran shiririta to idan yaro ya kai wannan matakin na tamyizi ayyukansa na ibada suna inganta suna inganta wajibci ne bai hau kansa ba amma suna inganta idan ya yi sallah sallarsa ta yi idan ya yi azumi azuminsa ya yi yana da lada in ya yi hajji hajjinsa ya yi sai dai in ya balagarsa ya sake hajji na wajibi bai sauke wajibi da wannan na yarantarwa an fahimta don haka a- shi yasa sahabbai suka bi yaro karami amr ibn salama yaro karami sallah ya zama limamin su saboda ya fi su karatun alqur'ani mai girma don haka ma- wannan ya nuna cewa matukar yaron in yi ibada a ƙashin kansa ta yi to idan ya jagoranci wasu a ibadar ta yi to in dai yaro mumayyizi zai ja sallah a bi shi sallah kuma sahabbai manya su bi yaro karami sallah to ai sallah ta fi kiran sallah domin sallah ibada ce tsantsa kiran sallah kuma ibada ce wacce take hikimarta a bayyane ne shine kiran mutane zuwa wajen sallah ma'anar ko hikimar da ta sa ake kiran sallah shine a sanar da mutane shigar lokacin sallah to kaga wannan kuwa in ba dan shari'a ta ba da lafuzza ba ai ko ihu aka yi mutane sun san me ake nufi in aka ce musu ihu ne amma shari'a sai ta ba da lafuzza da ake bukata to kaga kenan wannan ko yaro ne ya faɗi lafuzzan nan bukata dai shine mutane su san lokacin sallah yayi to kaga a malikiya sun takura abun da har suka sanya yaro karami ma ba zai kira sallah ba sai dai abin da za mu fahimta da yasa malikiya suke irin wannan abun shine ba wai ba su yadda ba ne cewa sallar yaro ba ta yi ba ba wai ba su yadda ba ne a su ma sun yadda cewa idan yaro ya sallah sallar ta yi me yasa aka ce a sashi yayi in dai ba ta yi ba za ta yi ba sallar ta yi in yi kira sallah kiran sallar sa yayi a kashin kansa amma da dama daga cikin togace-togacen malikiya su ce yaro ba zai ja sallah ba matafiyi ba zai ja sallah ba da sauransu wato suna ginawa ne akan duk wanda ibada bata waje ba a kansa ba to ba zai aiwatar da ita ya sauƙewa wani wajibinta ba zai sauke wajibinta akan wani ba duk wanda ibada bata wajaba kansa ba ba zai sauke wajibinta akan wani ba wajibcinta akan wani ba da haka tunda sallah wajibi ne farilla ce yaro kuma ba farilla ba ce a kansa to ba zai ja mu sallah ya sauke mana farali ba tunda shi ba farali yake yi ba kun sani ka'idar malikiya mai farilla babu mai nafila to yaro ba farali yake ba inda ba farali yake ba to mu masu farali ba za mu bi shi ba kiran sallah hakkin kiran sallah farali ne kifa'i da haka yaro karami shi ba farali ba ne a hakkinsa da haka ba zai sauke mana ba to ta nan ne suka kullo sai suke toge yaro kuma zance mai inganci abin da muka sani shine mun gani tun zamanin manzan Allah su salama cewa ba sai lalle mai farali ne yake saukewa mai farali farali ba tunda mu'azu zai zo ya sallah tare da manzan Allah alaihi salatu wassalam ya koma anguwarsu sallar isha ya koma mutanensa suna jiransa sai ya je shi ya ja su salar isha ya yi isha tare da annabi alaihi salatu wassalam sannan ya je kuma ya yi isha ya yi da manzan Allah yana mamu ya je kuma ya yi da mutanen anguwarsa yana liman a tsammanin ku wacce ce ya ajiye ta farillarsa a rubuta masa ita farilla babu shakka ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita zai ajiye farille duk da shi mamu ne amma ta fi wacce zai yi limancin daraja to kenan wacce zai je yi limanci nafila ce su kuma masu bin sa farilla suke kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana wannan ba kawai magana ya masa akan tsawaitawa ba akan me yasa yake jan su sallah ba tabbatar da haka da ikirarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yiwuwar mai nafila ya saukewa mai farali hakkin da yake kansa don haka yaro idan ya zama mumayyizi zai iya kiran sallah matukar ya iya kiran sallah musamman idan ya cika siffofi na kamala na kiran sallah aqilan ya kasance mai hankali mahaukaci baya kiran sallah in ko bai mahaukaci kiran sallah to wata rana za ku ji abin da zai dame ku kuma in yayi kiran sallar bai yi ba wa shurutul kamali mala yake su kuma sharuɗa na kamala an ya kuna adlan mai kiran sallah ya zama adali akwai ad- adali mai adalci a aikace akwai adali adalci na sifa adalci na aiki shine wajen hukunci wajen hukunci a baiwa mai haƙƙi haƙƙinsa ko da ku shi mai rauni ne a karɓi haƙƙi a hannun mara haƙƙi ko da ku shi ƙarfa ne wajen zance a faɗi abin da yake shine daidai shine gaskiya ko da kuwa a kan kanka ne kai mai faɗan a ba da gaskiya wa mai gaskiya ko da kuwa jininka ne a ba da marar gaskiya rashin gaskiya ko da kuwa jininka ne ya yi ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin wannan shine shine adalci ku zama masu tsayuwa da adalci masu ba da shaida saboda Allah ko da akan kawunanku ne ko iyayenku ko makusantanku wannan adalci a aikace kenan ko adalci a harce akwai adalci na sifa a cewa na adali ne ba magana ya yi ko wani aiki ya yi ba amma sai a ce masa adali ne abinda ake nufi da wannan adalcin shine kamewa istiqama mutum ya zama kamamme ba a zarginsa ba a tuhumarsa wankakke kowa yana masa shaida cewa shi nagartacce ne nagari ne yana nisantan zunubai ba a, ba, ba, ba a masa shaida ta aikata wani abu na zunubi sai abin da ba za a rasa ba tsakaninsa da ubangijinsa wanda a matsayinsa na ɗan adam wanda ba ma'asumi ba bai isa ya kubuta daga irin waɗannan zunuban ba amma dai zunuban da mutane za su yi shaida su shaide shi da su shi babu shi sannan mutane ba sa zarginsa da wani aikin Allah wadai ko da ba a kira shi zunubi ba wani aikin tir ko wani aikin asha wani aikin da za a ce asha shi yasa a malam mai tufa abubakar ibn abi asim yake cewa al'adlu man yastanib al'adlu man yastanibu al-kaba'ira wa yattaqi fil ghalib saghaira wa ma ubiha wa huwa fil 'iyani yaqdahu fi maru'ati al-insani malaki adali shine wanda yake nisantan alkaba'ir manyan zunubai baya shan giya baya zina baya caca baya ƙarya da sauran ayyuka na fasikci daga cikin manya-manyan zunubai ba a shaide shi da ko ɗaya cikin manyan zunubai ba saboda su ai ana iya su mutum yana iya guje guje yana iya wato yaƙar zuciyarsa babban zunubi mutum musulmi yana iya yakan zuciyarsa daga babban zunubi ko kwaya daya ba zai aikata ba in ya so amma sai ya yi yaƙi da haka wanda ya guji manyan zunubai wa yattaqi fil ghalibi as-saghaira kuma mafi yawan lokacinsa kuma yana taka tsantsan da kananan zunubai mafi yawancin lokacinsa su kananan zunubai su kuma wato suna bibiyan mutum suna bibiyan mutum kamar yadda wato takalminsa yake binsa haka suke binsa ya danganta da gurin da kake rayuwa ya danganta da kake rayuwa ya wace ya wacenka da yawan maganganunka da shige-shigenka suna taimakawa wajen ƙananan zunubai da bambanci da wanda yake zaune bai zuwa ko'ina yake da ƙarancin magana yake da karancin kalle-kalle wanda zai fita zai taka zai kalla zai yi magana na haka a irin nan ne ƙananan zunubai kuma suke taruwa to wayar take fil ghalib as-sagaira mafi yawancin lokacinsa yana taka tsantsan da ƙananan zunubai to kaga wanda ƙananan zunubansa suka yi karanci to shine wanda ya takaita wa kansa surutu ya takaita wa kansa yawace yawace irin zamanin nan namu ne yanzu yawace yawace suna taimakawa wajen me wajen kwasan ƙananan zanubai wa huwa fil ayani wa ma ubiha sannan yake taka tsantsan abin da yasa mallan ce fil ghalibi sagaira mafi yawancin lokaci yake nisantan ƙananan zanubai saboda ba wanda zai iya gudun manyan zunubai da ƙananan zunubai gaba ɗaya sai annabi ƙananan zunubai mutum ba zai iya rabuwa da su ba ko da kwa ‘yan kaɗan ne alladhi ne sani muna kaba'iral ismi wal fawahisha sai Allah ya ce illal lamam waɗanda Allah ya siffanta su da wannan siffa mumine na kwarai masu nisantan manya-manyan zunubai da alfasha sai ce illan lama sai yan ƙananan zunubai wanda su ba wanda ya isa ya kubuta daga su sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta masa sarki wa ma ubiha bayan ƙananan zunuban ma suna iya nisantan abin da aka halatta halal ne fa wa huwa fil iyani yaqdahu fi maru'atil insani amma a ido yana suka a mutuncin mutum to adalin mutum a sifa adali a sifa to yana nisanta duk abin da zai taba mai da zai taba mutuncinsa akwai wanda ko ba hula ya yawo sai an ce a sha ko ba haka ba akwai wanda mutuncinsa shine ya sa hula wasu za ku ga har rawani ko wanda ko rawani na ga wani bawan Allah da muka da muka yi tafiya da shi har bacci da rauni yake har bacci da rauni yake saboda tsara mutunci bawan Allah abu ne an halatta shi amma suna gudu in suka aikata zai dan soki mutuncin su kaɗan sai ga ba za su yi ba zai balle wata riga sai yana tafiya ba ko ya share ki a bakin hanya ko kunu ko ya ta gudu da keke ko ya borus ko ba ka ba ya halatta in ya iya amma za a ce yanzu ne wannan ko ba ka ba za a ce a sha yawa to to adali a sifa kenan to min kiran sallah ya zama haka shi za lokacin dokokin suka yawa sai mu rasa ladan mu rasa liman mu rasa masu daurin aure mu rasa alkalai mu rasa kowa ma saboda zamani diya mai da kowa eh kowa ya zamani diya mai da kowa social ba social media ba zamani ya mai da kowa dan bariki Allah al-musta'an bayan Allah sun wuce Allah ka gafarta mana to wai ladan ne ba ba zo kan liman ba ladan ladan ne sifarsa ta kamala ya zama haka eh akwai ladanan da akwai ladanan da suka riki ladanci rikon da malamai suka yi wa limanci yana gida da dan kwagirinsa a gefe yana kan buzunsa yana zaune da dan dala'ilinsa yana ta fama sai lokacin kiran sallah ya yi da yar butarsa a gefe da carbi lokacin kiran sallah ya da dan kwagirinsa ya dan abu nan yana gyaran murya ya zo kiran sallah aka kiran sallah ya nafila sai ya koma zauren sai ya je zauna abunsa kawai kiran sallah ne aikinsa kuma a ita saboda wannan kiran sallar ya mai da kansa haka saboda girman kiran sallah amma yanzu ladani malam Allahul Musa ba na masallacin nan ba mula da masallacin nan har yanzu masha Allah mu mun yi sa Allah da ne masallacin da yawa ma na gala da nan su masha Allah an yi sa Allah da ne mala yace arifan bil awqat to masanin lokuta ladanin kuma daga cikin sifofinsa na kamala ya zama masanin lokuta ya san lokutan sallah to sanin kala-kala ne sanin lokacin sallah a da shine sanin masaukar rana inda lokutan sallah duka suna da alaka da rana ne to amma yanzu lokutan sallah an ɗan samu canji na zamani lokutan sallah suna nan yanzu wanda yake son su ma wanda yake son su ma masu updating kansu duk da akwai masu updating kansu lokacin sallah sosai yanzu an riga an samu ci gaba to ladani ya zama yana da kiyaye waɗannan abubuwan ya sani amma ba irin yadda aka saba al'ada ba kawai a zauna mitin a canza lokutan sallah ce ka yanzu ya kamata a daga kaza lokaci kaza duk karfe kaza shikenan sai bayan wata uku ko hudu ko shida ma wani masallacin kan ma shikenan sai a shekara ba a canza shi ba sai zama ladanin wannan dokar yake bi amma a hadisi annabi sallama ya ce limami shi ke mallake da shiga sallah amma ladani shi ke mallake da kiran sallah idan kwamiti suka zauna suka yanke wa ladani lokacin kiran sallah aka manna shi ba shi da wani iko nasa sai dai kawai ya zo wannan lokacin ya kira sallah kaga ba a masa ba a ba shi hakkinsa ba a biƙa wa ladani hakkinsa na kiran sallah a ɗauki lokacin kiran sallah ɗin gurungun a rataya a wuyansa ya dinga kula da canje-canjen lokacin sallah sai ya dinga kiran sallah saboda hakkinsa ne to ana son ladani ya zama yana da kwarewa akan wato lokaci shine arifan bil auqat masanin lokuta sayyitan mai sauti mai murya ai shi yasa annabi sallama yace da abdullahi ibn zaid ibn abd rabbih yace da shi ya koya wa bilal kiran sallah kiran sallah ba komai bane illa saboda bilal din ya fi shi sauti shi da abdullahi bin zaid shi mafarki shi ya zo da bayanin kiran sallah amma kuma bilal ya fi shi sauti kuma yanzu ana bukatar mai sauti to ana son ladani mai sauti sauti dukkan iri biyu sauti wanda yake mai ƙara mai amo wanda shine zahiri abin da aka fi bukata sannan kuma da sauti na mai tarastuli sautin da za a yi tarassuli da shi to wannan ma ana bukatarsa amma idan ya zama na cewa ba shi da sautin tarassuli na ma ɗaya da rangwaɗi amma yana da sauti na murya to za a gabatar da sautin murya akan sautin sautin tarassuli mutafahhiran ya zama mai tsarki akwai hadisi akai amma bai inganta ba la yu'adhinu illa mutawaddi'un ba mai kiran sallah sai mai alwala kamar da haka ya kamata ladanai su kiyaye a yi alwala sannan a kira sallah tunda har an samu hadisi a kai duk da cewa bai inganta ba to tare da haka ai ba za a ɗauki abin kuma mara amfani ba mara muhimmanci kamar yadda wasu suke in hadisi bai inganta ba shikenan kawai sai a dinga karan tsaye a wannan a wannan ibadar alhalin ba haka abin yake ba in akwai hadisi ko da ya zama mai rauni to sai a kyaka tsantsan ran da ta kama a kira sallah babu alwala aka kira sallah ba alwala ya dama hadisin ta bai inganta ba amma mutum da lokacinka da komai wani mai kiran sallah sai ya kira sallah sannan ya je kuma ya dauki buta sai ya alwala kuma duk yana zaune har lokacin kiran sallah da yi kaga an yi watsi da abin ne gaba daya kuma ba haka ya kamata ba qa'iman a tsaye ake kiran aka so a kiran sallah ba a kiran sallah a zaune amma in yi a zaunan ya yi inda sharaɗin kamala ne amma dai a tsaye ake kiran sallah mustaqbilal qiblati yana fuskantar alqibla ba a kallon arewa ko yamma ko kudu gabar ake kallo mu a wajen mu kenan alqibla illa li illa li isma'in sai dai in don ciyarwa in don ciyarwa to don ciyarwa ya iya ya juya don ya jiyar wal'alla alqiblar ba kowa a wajen waɗanda za su jin suna bayansa to wannan babu laifi dan ya dan wasu malaman suka ce koda da gangar jikinsa ne ya juyo ba wai duya irin sallar yana kallon su ba a ya juyo dan su jiyo shi ya juyo dan su jiyo shi ya faɗi wani abu ko hayya ala salah ko hayya falah ya juyo kamar yadda ya tabbata a sunna hayya ala salah da hayya ala falah ana juyawa dama da hagu to in ta kama suna bayan sama ya juya dan su ci daga nan aka samu asalin wato juyawa dan jiyarwa وأن لا يكون قد صلى تلك الصلاة التي أذن لها كما كان يكسن يا صلى wannan sallar da ya kira mata sallar eh wannan sharadin kamala ne abin da aka fi so shine kada da yayi wannan sallar wallah danin yayi sallar yayi sallar a wata a wani masallacin sai zo wucewa ga nan ba kira sallah ba sai ba kira sallah ba ne sai kawai sai ce bari in kira muku sallah sai ya kira mana sallar sa kawai tafiyarsa shi ya riga yayi dama sallar malkiya suka ce wannan ladanin ba shi aka so ba wanda aka fi so shine zama bai yi sallar ba bai yi sallar ba amma kamala ce ko da yayi sallar zance mai inganci wasu kuma sun bambanta idan ba a masallacin yayi sallar ba to zai iya kira sallar amma in a masallacin yayi sallar to shine ba zai yi ba wasu kuma suka ce duka ko ina ma zance mai inganci babu wani mani'i abin da zai hana domin bukata shi ne a sanar da mutane lokacin shiga sallah yayi sawa'un yaro ne ko babba ne sawa'un ya yi sallar ko bai yi sallar ba duka dai ajiyar da mutane Allahu alam. to tunda lokaci ya riga da ya tafi ba hali mu shiga fasalin ikama sai mu hakura sai Allah ya kai mu sati abinda muka yi daidai ubangiji Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma muna roƙon Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi arrahmanir rahim alhamdulillah wa kafa was salatu was salamu ala habibihi al-mustafa نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اجتبى wannan ya ce malam ina yin tambaya wa ina yin tafiya zuwa wani gari idan na je ina dawowa a ranar tsakanin azahar da la'asar bayan azahar kuma in zan yi sallah sai na yi kasaru gaba ɗaya na sallata a zahar da la'asar wani lokacin ma ina nan a gun ina nan a gari za a yi la'asar ya malam yaya hukuncin kasarun da nake yi to wannan kuskure ne kuskure ne mutum ya dawo daga tafiya bayan azahar bai yi azahar ɗin a hanya ba sai bayan ya dawo gida kuma sai ya yi ta kasar ballantana la'asar da lokacin ta ma bai yi ba kuskure ne wannan babba kake yi to Allah ka kiyaye karka sake mutum yana kasaru ne idan yana matafiyi lokacin da mutum ya dawo gida to zancen kasaru ta ƙare masa abinda malamai suka yi magana a kai yake rudar da waɗansu maganar ramuwa ne rama sallah cikakkiya ko rama sallah ƙasaru suka ce zai rama sallah ta ƙasaru ƙasarunta ko da yana mazaunin gida zai rama cikakkiya cikakkiya ko da yana matafiyi to wannan yana rikita waɗansu kuma ba wani abin rikici a ciki dukkan wanda sallah ta kubuce masa ko sallarsa ta ɓaci a halin tafiya sai bayan ya dawo gida kuma lokacinta ya riga da ya wuce sai ya tashi yinta ko ya tuna mantawa ya yi bai yi la'asar ba yana kano har rana ta faɗi masa sai da ya dawo azare sai tuno ashe bai yi la'asar ba ba fa azare ta faɗi masa ba a kano ɗin ta faɗi masa ko a hanya bai shigo azare da sauran lokacin la'asar ba in ka shigo azare da sauran lokacin sallah ba ta wuce ba to kasaru ta faɗi a kanka cikakkiya za ka yi da haka a can ne ta faɗi masa rana ko a hanya sai da ya zo nan sai ya tuna bai yi la'asar ba in ya tashi yinta kasar zai yi ta ko kuma ya yi ta a can ɗin kasaru sai da ya zo nan da daddare sai ya tuna ashe ba alwala ya yi ta to in ya tashi yin ta anan zai yi ta ainihin wato kasaru ne tunda ta kasaru ce kuma ta wuce a kasaru to haka ka canza in anan ne ya faru bai yi la'asar ba anan ko bai yi asuba ba har gari ya waye ya manta har rana ta fito sai aka tafi afuwan asuba ba a mata kasar da yi azhar ba ya manta ko la'asar ko duka biyu sai a halin tafiya sai ya tuno cewa bai yi ba to tunda ta gida ce ta gida zai yi ta hudu zai ko da yana matafi ne ko kuma yayin la'asar ce ya yi ta amma sai da sai da daddare a wajen tafiya sai ya tuna au ashe ba alwala ya yi ta to ya tashi rama ta a can hudu zai ba biyu ba tunda ta gida ce so ku fahimta cewa sai ta zama ramuko sallah kuma ba ta zama ramuko sai lokacin ta ya fita kwata-kwata in asuba ce rana ta fito in azahar ce da la'asar rana ta faɗi in magariba ce da isha alfijir ya keto domin azhar ko lokacin la'asar ne ko lokacin la'asar ne tana nan da kuma ka karatu anan tana nan lokacin da bai fita ba haka matafiyi da bai yi sallah azhar ba sai ya so azare da la'asar ba ma zancen tsakanin da azhar da la'asar ba sai ya so azare da la'asar kamar karfe biyar to zai yi azahar raka'a hudu ne la'asar raka'a hudu domin ya same su a lokacinsu ba su zama ramuko ba to balle ma bawan Allah ya ce yana gari ma wata ran ake la'asar ya riga ya yi ta kasaru a gida haba ba Allah hai gara basa ta yi yawa idan kana son haka to sai ka tsaya a sallah a hanya kai sallolinka ba wanda zai zarge ka a zance mai inganci idan ka riga da kai kasarunka ko a jama'ara ne ka hada azhar da la'asar kai so azare kuma ana la'asar ko ba a yi la'asar ba zance mai inganci kai sallar ka a halin matafi lokacin da ya halatta maka kai jami'i tunda ai ba a san me zai faru da kai tsakanin jama'aran zuwa azaran ba yawa don haka kai matafi ne sunan ka matafi idan ka yi a wannan lokacin ka yi shi a kan kare amma nan abin da kake yin kuskure ne sai ka gyara shi na baya ya wuce ka gyara na gaba mutum zai iya amsa sallama yayin da yake yin alwala zai iya ka iya maka sallama ka amsa kuma za ka iya sallama ban san abin da ya hana magana ana alwala ba dai na taba ji ana faɗa a cikin gari cewa mutum ya fara alwala to matan aljanna za su kewaye shi in yayi magana sai wannan ta ce na fasa in ya sake magana wannan mata ce na fasa ba zai gushe ba yana magana sai da sun watse sun bashi to ga gana babanci ne dike na ba zan ingancin wannan abin da ba ya ce wasu azkar ake yi bayan sallar nafila ban san sallar nafila da wani azkar ba idan an sallame ta in ban da wuturi wuturi ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam mai idar aka ji yana cewa subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus rabbil mala'ikati war ruh sau uku subhanal malikil quddus sau biyu a sirrance na ukun sai ya bayyana subhanal malikil quddusi rabbil mala'ikati war ruh amma sauran na filfili ban san suna da wani azkar ba idan an sallame su wannan ya ce shin allah ya gafarta malam ya halatta a yi alwala da sauran ruwan da mutum ya sha ko dabba e ya halatta matukar ba bakin ne yake da najasa ba in ka ce dabba wala'alla kana nufin dabbobinmu na gida mutum dai ba matsala ba wani sabani kan cewa sauran da ruwan da mutum ya sha mai tsarki ne mai tsarkakewa dabba dabbobi ne aka yi sabani su ɗin ma kuma dabbobin gida waɗanda ake cin namansu duk ma dabbar da ake cin namanta sauran ruwanta mai tsarki ne mai tsarkakewa za a iya tsarki da shi amma sauran ruwan kyanwa ne da kuma ruwan kare sauran ruwan kare shine aka akai akai sabani akai saboda shi kare ga hadisin da ya magana akan lallaginsa shi kuma ita kuma kyanwa tana farauta tana tana kashe beraye da sauran abinanta wala Allah bakinta akwai jini da kuma najasa sai ta sa a cikin ruwa to wannan ya haifar da sabani tsakanin malamai tunda asali duk rayayyen abu mai tsarki ne har kyanwar ya wunta da komai ɗinta mai tsarki ne kawai wannan halin da take shiga na farauta shi ya kawo sabanin ba wai don cewa bakinta na jasa ba ne shi kuma shi ma kare abinda manzon sulama ya faɗa na in yi lallage a wanke har sau bakwai a jijjige da ƙasa na takwas wannan shi ya kawo sabanin tsakanin wanda suke ganin cewa guba ce da wanda suke ganin cewa najasa ne to amma sauran dabbobi tinkiya akuya waye da sauransu sannan dai ba najasa ce ta bayyana a bakin su ba ko ta bayyana a ruwan da suka sa baki a ciki wannan baya bata ruwa baya hana a yi alwala ko wankan tsarki da shi wannan ya ce malam ka yi bayani akan ramuko da cikato abin da aka rasa da liman akwai bambanci akwai mana akwai bambanci tsakanin ramako da cikawa ramawa shine abin da liman ya yi baka nan shi za ka yi cikawa kuma abin da ya rage na yadda wannan sallar take shi za ka yi haka da bambanci yanzu wanda ya zo sallar isha ya samu raka a biyun ƙarshe idan zai rama abin da liman ya yi baya nan shi zai shi ne mai raka'a biyu a bayyana karatu da sura shi su ya rasa to wannan shine ramawa cikawa kuma shine zai mayar da wanda ya samu da liman din sune farko abin da ya rage wa sallar isha shi zai shine mai raka'a biyu a sirrance fatiha zalla kaga bambanci ya bayyana sosai na haka akwai bambanci tsakaninsu kuma zance mai inganci cikawa ake ba ramawa ake ba duk abin da ka samu da liman to kamar yadda sallarka tamkar kai kadai ka faro ta don haka abin da ya rage yanzu a sallar shi za ka kawo yadda za ka yi in kai kadai ne shi za ka ɗora kawai kisa asalin rikicin a sallar magariba yake duk rikicin a sallar magariba yake idan ka samu raka'ar ƙarshe da liman a sallar magariba shi ya sallama to kai yanzu yanzu ka fara sallar kai ai ko yanzu ka fara sallar da ka ɗauki kanka a magariba ka yi raka a farko sauran maka ta biyu da ta uku da haka yaya ake magariba ta biyu sai ka yi karatun fatiha a bayyane da sura ta zo kuma ka yi zamantahiya shikenan ka yi ta biyu ya ake magariba ta uku sai ka miƙe kai fatiha zalla a sirrance sai ka dawo ka zauna sai ka yi sallama duk rikicin bai wuce a sallar magariba ba idan ka zo ka samu raka'a farko raka'a raka- raka- raka'a ta biyu da ta uku da liman yayi ta biyu aka yi zaman tahiya da kai ka samu wannan sallar wannan raka'a aka yi zaman tahiya da kai liman yana ta biyu kai kana ta nawa ta ɗaya a magariba sai ya miƙe sai ya kawo ta uku sai ya zauna ya zaman tahiya liman yana ta uku kai kana ta biyu a magariba haka zaka tafi da sallar ka idan yi sallama sai ka miƙe saura maka kai ta uku ta rage maka ba ta farko da ka rasa ba ta uku ta rage maka don haka sai ka miƙe sai ka kai sai kai fatiha zalla a sarrance sai ka zauna malaman fiqh sun sukan yi tambaya ta lagas cewa wace sallah ce wace sallah ce dukkanin raka'o'inta ake mata zaman tahiya sai ka ce ita sai ka ce ita ce magaribar mutumin da ya samu raka'a bi tare da liman magaribar mutumin da ya samu raka a ɗaya tare da liman ya samu zama da liman na tahiya ya tashi ya karo ɗaya ya zaman tahiya tashi ya karo ɗaya ya zaman tahiya sannan ya ce ka ce masa buki an ɗauke masa karatun sura to malam yaya wajen bayyana karatu ko rufewa to duk kana cewa na ce na ce ni kuma wannan ga karatu muke ai ko kuma wannan da ban fahimci me kake nufi ba ka ce masa buki an dauke masa karatun sura yayi wajen bayyanawa da boyewa na farko dai masa buki shine wanda yazo ya samu an tsere masa an tsere masa da wani abu na sallah shine masa buki sai ka ce na ce an dauke masa karatun sura to ban san me kake nufi ba in daukewa ne ka ai fatiyar ma akan dauke masa tunda yanzu samu ana ruku'u ai ya samu raka'ar kuma bai yi fatiha ba bai yi sura ba kawai dale yayi an gama shan wahala ko ba haka ba sai zo a to ka gani yan siyasa sukan ce sai da muka gama shan wahala kuma yazo kawai wannan yan dale ne sai da karshen sa ai sallah ma ana mata dale ya za ku yi bayan kun sha wahala wani zai wani za kuma zai zo kuma ya mora ya za ku yi yawa dole a hakuri haka rayuwa take da haka kun gama tsayuwar ku da karatun fatiha ku din limami mai damewa ne ya gama dame ku kun gama gyaran muryar ku ana ruku'u wani zo ya kama ruku'u shi ma ya samu to kaga anan ai ba iya sura aka dauke masa buke ba har fatiha ma an dauke masa to amma ban san me kake nufi da bayyanawan ba ko masubuki ko mamu ba wanda zai bayyana karatu liman yana karatu dole shiru zai in zai karatu sai dai a sirrance duk wanda kuma liman ya sallama ya bar shi da sauran kaya bai gama ba to yanzu kuma he is on his own haka yana yana yanzu shi zai dauki dawainiyar sallarsa zai yi fatiyarsa ya yi surarsa in na bayyanawa ne bayyana na boyewa ne ya boye domin ya riga da ya rabu da liman yanzu anan liman ba zai dauke masa sauran abin da ya rage masa ba to ban sani ba cikin bayanan da ne ko na amsa abin da kake nema ka sani dan ban fahimci tambayar ba wannan shine abin da Allah ya bani iko na faɗa kuma ina ga sai na to malami mun fara daga hannun nan kuma sai a hankali yana aina video clip fararen fata ne wai malami ne ya ga wani video clip ne mutane biyu suna kiran sallah lokaci daya masallaci daya ha shi zan ce masa fararen fata ne yace eh za a za a rina ya addinin su na musamman ne eh ni ban taba sana ba za ka ga komai a wajen soyayyen mutane za ka ga mace tana jan sallar juma'a za ka ga sahu maza da mata za ka ga mata babu hijabi da skirt ana sallah duk za ka gani wannan wannan wannan yan duniya ne kawai na'am malam alaikum salam ke eh yace maganar ma'az bin jabal cewa yana jan sallar yana jan sallar mutanansa sallah kuma wacce din a matsayin nafila yace to ina matsayin kuma a hani da aka yi na cewa an hana sallar nafila an hana sallar nafila ta yi kama da sallar farilla na tambaya ce mai kyau amsa anan shine eh haka ne an hana mai sallar nafila ya yi sallar nafila ta yi kama da sallar farilla to amma wannan shi jan masu farilla yake na haka dole ya irin tasu jan masu farilla e mutum ya tashi ne yayi nafila haka an hana amma zai ja zai ja masu farilla ya halatta sai zama wannan an toge shi tunda haka ta faru annabi bai hana ba to an toge yana da mutum zai ja mutane sallah azhar yana nafila su suna azhar ya halatta yayi ta akan tsarin sallah azhar shi kuma nafila ce a hakkinsa su kuma farilla ce a hakkinsu Allahu a'lam mutum zai iya yana cikin karatun fatiha a sallar nafila kuma ya koyi ladani amsa shi ne i ai da malamai suka ce a cikin sallah a kowane muhalli yana karatun fatiha in ya tsaya ya bi ladan ba matsala ko ya ji an kira annabi muhammad sallama sai ya salati ba matsala eh duk wannan shi yasa suka ce nafila ba su ware wani lokaci banda wani lokaci ba inda banda wani lokacin da sun faɗa ce sai dai in yana karatun fatiha za mu yi sallah yanzu kan ko wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk